الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا جمعة biyu ga watan jumadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara bakwai wanda ya yi muwafaka da hudu ga watan goma shekara ta biyar miladiya haihuwar annabi isa da maryam salam idan ba manta ba a muna nan cikin littafin alfiyatul usul kamar yadda aka saba a kowane sati wallafar babban malami a shaikhu al-ustaz abdullahi gwandu rahimahullah darasin da ya gabata kun kwana a baiti na 160 daidai yau za mu tashi baiti na 161 kuma shine darasi na 25 cikin karatuttukan wannan littafi mai albarka to a shehu abdullahi yake cewa mas'alatun hal amru shay'in yaqtadi al-ijza'a aw la falaysa yusqitu al-qada'a in ukhidhat hadhihi 'ala zahiriha jammat furu'uha lada mahiriha minha salatu faqidi turabi والماء في الوقت فذو الإيجاب أشهب وابن القاسم القضاء للثاني أشهب بها إجذاء كذاك في فاقد ثوب صلى ومخطئ القبلة يحظو الأصل والحق أنه اقتضى الإجذاء في كلها وأسقط القضاء مسألة وقالت مسألة من مسائل الأمر daga cikin matsaloli na umarni a da yake zuwa a cikin shari'a wannan matsala za a tattauna ne kan matsala cewa halil amru bi shai'i ya ƙatabi fi'iluhul ijiza a amla don shari'a ta ce a yi kaza ta umarci mukallafi cewa ya yi kaza aka ba shi umarni kuma sai ya aikata wannan abu yadda aka ce ya yi to yanzu yin wannan abun yana hukunta cewa wato ya wadatar ba na a wato ba wani abu da yake kansa na nauyin takalifi tunda kamin yayi akwai nauyin at-takalif a kansa to idan ya riga yayi abin shikenan wannan takalifin ya riga ya faɗi ko ko bai faɗi ba yana nan akwai shi ta yadda watakila za a iya samun wasu dalilai da za a iya cewa ma sai ya sake sai ya yi abin da ake kira da alkaba'u to wasu malamai suka ce a idan mukallafi ya aikata abin da shari'a ta umarce shi ya aikata to da ya aikata shi kenan saƙaɓar takalifu an gane? walƙaba eh walƙaba wa takalif dukkansu sun riga sun faɗi ma'ana wannan nauyin umarnin da aka ɗora masa aka dolanta masa ya yi to yanzu babu shi yanzu sai dai an sake samun wani umarni kuma amma dai wancan da ya riga ya aikata to shi kenan kamar yanzu misali an riga an yi sallar la'asar an ce kai sallar la'asar kuma kayi a yanzu to shi kenan nauyin wannan sallah ɗin ta la'asar ya riga ya faɗi wasu malamai suka ce eh ya riga ya faɗi wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a sallar da kai ta isan maka tun da kayi yadda aka ce kai amma shi takalifin yana nan wannan nauyin yana nan ina fatar an gane to shi ne su abinda suka tafi a kai eh suka ce zaman cewa gabatar da sallar la'asar ɗin da kai cewa ai ta isan maka to wannan baya sariyar da wannan nauyin takalifin eh kawai dai yanzu ba za a ce ba ka yi ba tun da ka riga ka yi shi ne bambancin ka da wanda bai riga ya yi ba amma wajen nauyin takalifi to da kai da wanda bai bari kaɗai ne bambancin ku shi bai yi ba saboda haka akwai laifi a kansa kai kuma ka riga ka aikata ka yi yadda aka ce ka yi babu laifi a kanka amma kuma takalifin ita sallar la'asar ɗin yana nan yana nan eh to dalilin da yasa aka samu wannan saɓani kamar yadda zai ba da misalai saboda akwai wasu furu'u da aka gina ita wannan matsala a kanta saboda so tari wani zubin sai a ce ka yi kaza bayan kayi kuma sai ka ji an ce aika saki to kaga inda ya isar ai ba magana cewa mi ka sake to cewa ka sake ya nuna kenan wato takalifin yana nan kenan to shine abinda matsalan take magana akai yace hal amru shay'in yallashin umarni da wani abu ya qatadul ijza'a yana hukunta cewa yin wannan abun ya wadatar ya isar takalifin ya faɗi ranko ya faɗi ba komai a wuyansa aula ko ko a aikata abin da aka umarce shi da shi wato baya nuni da ainihin wato isarwa falaisa yusqitul qaba'a wannan aikata wanda ya ba zai sariyan masa da ranko ba eh ma'ana zai iya yiwa a samu wani dalili da za a iya cewa to ai rama wancan abin da ya yi sai ya sake to kaga su malaman da suka tafi kan cewa la ya qatadil ijza'a to su suka ce takalifin yana kuma zai iya yiwa ma a samu ranko a ce ma karama karama ita la'asar din da ka gabatar su kuma waɗancan da suka ce a'a ya ƙatadul ijiza'a suka ce shi kenan rankon ya faɗi nauyin takalifin ma ya faɗi saboda haka ba wani abu a kanka matuƙar dai yadda aka ce kai kayi ta shi kenan ko ba haka ba ka matsala abin da aka umarce ka da shi to shine malam ya ce in ukhizat hazi ala zahiriha yanzu ita wannan matsala ɗin in muka ce za mu riƙe ta mu ɗabbaƙa ta a zahirinta sai ce jammat furu'u hala da mahiriha to rassanta hukunci hukuncenta waɗanda suke rassa tunda ita asalu ce to za su yawaita lada mahiriha gun wanda yake gogagge ƙwararre wajen saninsu shine malami wanda yake usuli don shi kaɗai ne zai ɗauki wannan matsala ɗin sai ya ɗauki wasu furu'u ya yi ta ainihin ɗora wa'annan rassa a kan ita wannan matsala ɗin ta al'asu in an ce za a riƙe ta da zahirinta cewa ko ka aikata abin da aka umarce ka to aikatawan baya hukunta isar da wannan abin eh abin da suke nufi da al'ijiza'u wato shine suqutul qada'i suqutu alqada ta yadda za a ce ai rankon ya riga ya abin nan wata kalif da kuma faduwan nauyin wannan umarnin da aka baka to daga cikin waɗannan furu'u min ha daga cikinsu akwai salatu faƙidi turabi wal ma'i fil waqti fazul ijabi akwai matsalar da malaman fiƙihu suka tattauna ga mutumin da lokacin sallah ya kama shi bai da alwallah ko watakila ma janaba yake da ita babu ruwa da zai yi wanka ko zai yi alwala da su sannan kuma babu ƙasa da zai iya yin taimama da ita tun da dama in dalili ya sa alwala ba ta samu ba ko wanka to aka ce sai ya taimama to ba ruwan ba kuma ƙasar da zai yi taimama kuma ga lokacin sallah ya yi kuma a matsayinsa na musulmi to kaga ana umurta sai ya yi sallah a wannan lokaci to kuma sharaɗin sallah ɗin shine tsarki kuma bai kammalu ba to shine ce fazul ijabi saboda haka wato ma'abuci wajabtarwa ne a kansa mana an wajabta masa kenan ya yi sallan a gun wasu malamai an gane su ne wa ashabu wabunul qasimi alqada'u to da malam ashabu da malam abdurrahman ibn qasim suka ce wajibi ne ya yi sallah haka nan ba ruwa ba al'aƙasan taimama kuma ga lokacin sallah ya yi suka ce kawai ya yi sallarsa yawon shi kenan tun da babu abin da zai yi tsalki da shi idan ya yi sallar suka to kaga a nan a haƙƙinsa shi umarni bai hukunta masa isarwa ba tun daga shi an ce an bi shi ba shi yanzu daga baya da ya samu ruwa kaga sai ya yi cikakken tsalki na ruwa sannan kuma sai ya je ya sake wannan sallah ɗin to shi malam ashabu da malam ibnul qasim anan sun haɗu akan cewa lallai zai yi sallah ɗin kuma dole ya yi an gane? ba wai su a wurinsu ba wai musahabi ba ne ya yi kuma in ya samu ruwan wajibi ne ya rama shi ma ramawa ɗin wajibi ne ba wai ganin dama ba ne dukansu biyun wajibi ne to shi ne fazul ijabi ashabu wabnul qasimil qaba'u to wannan shi ne to mun cakuɗa matsalan kenan to fazul ijabi ashabu wa ibnul qasimi da shi ibnul qasim da shi mala ashabu sun gamu kan cewa wajibi ne ya aikata wannan umarnin an gane? yauwa wajen ranko ne suka yi saɓani eh wabinul ƙasimi alƙaba'u lissani asani ɗin shine ibnul ƙasim to shi ya ce zai rama ɗan gane amma shi ashabu to bai ha ijaza'u ya ce ta isa masa ba su ya rama ba sun haɗu ne wajen cewa dole ya sallan a hakan amma wajen ramawa to shi mala ashabu yace ba sai ya rama ba wannan ra'ayi ne na shi ibn al-qasim shike da ra'ayin cewa yayi sallah din sannan kuma ya rama in ya samu ruwa daga baya an fahimta shi kuma mala ashabu yace a'a ba dole ne ya rama ba waccan ta isan masa to kaga shi abdurrahman ibn al-qasim yana ganin cewa kenan umarni da aka ba mu kallafi to ko ya aikata wannan umarnin to bai isan masa ba domin da ya isan masa to kaga shi ma ba zai ce ya saki sallah ba shi kuma ashhabu a wurinsa to kaga ya isan masa tun da umarnin shari'a yi to tun da umarnin shari'a yi kaga me matsala da har za a zo a ce ai ya sake ya sake sallah din kaga ba magana sakewa kenan saboda haka abin da ya aikata can duk da dai ba haka shari'a ta so ba na a ce an yi sallah babu tsalki to sallar da ta yi tun da cewa aka yi yayi duk wanda ya aikata abin da aka neme shi da ya aikata kuma kaga bai yi laifi ba da'a yayi ai biyayya yayi ko to tun da yayi biyayya me me abin zargi a kansa kaga babu wani abin zargi a kansa to ita wannan matsala kusan akwai saɓani akwai ƙauluka kusan har biyar a mazhaba kan mutumin da ya rasa ruwa ya rasa abin taimama ina ba an gane wannan zantuka guda biyu da ya kawo to ɗaya daga cikin zantuka guda biyar da aka yi a mazhaba kusan tana daga cikin matsalolin da almajiran al'imamu malik suka saba masa shi ƙaulinsa daban su kuma nasu daban shi al'imamu malik ya tafi kan cewa abin da aka ruwaito daga gare shi sallar ta faɗi eh tun da ya rasa ruwa ya rasa abin taimama to saƙaƙatis salatu eh wannan as-salatin ta faɗi ba komai a kansa ba magana ya yi sallah ba magana ya rama ba komai a kansa ya ci bulus eh ƙarai da gaske eh to kuma wannan shine mu'tamadi a mazhaba shi yasa za ga Sheikh Khalil ya kawo shi a muktasar eh yana magana akan wanda ya rasa ruwa ya rasa abin taimama yace wata salatu waƙaba'uha bi adami ma'in wa sa'idin sallah tana faduwa da rama ta saboda rasa ruwa da kuma ƙasar taimama na batar an gane yawwa saboda shi ne ra'ayin al'imamu malik shi ake fatawa da shi a mazhaba to amma duk sauran almajiransa sun saba masa shi abdurrahman ibn al-qasim kamar yadda muka faɗa ya ce a'a wajibi ne ya yi sallan hakan daga baya in ya samu ruwa ya rama in ya samu ruwa sai ya rama kaga shi ya kishiyanci zancin al'imamu malik ke malam ashabu shi kuma ya ce eh ya yi sallan hakan amma ba ramuwa a kansa babu ramuwa a kansa shine zance na uku eh kenan ya sallarsa babu tsalki ko babu tsalki a kansa malam asbagu eh shi kuma ya tafi kan cewa a'a ba zai yi sallar ba eh an bi shi bashi duk sanda ya samu ruwa to sai ya yi sallar sai ya yi sallar amma ba zai yi sallah haka nan ba saboda haka an bi shi ba shi a gane? mala alƙabisi kai ya kai fita waje malam alƙabisi shi kuma ya ce a'a ya yi taimama da iska eh ya ɗan sun kuyar da hannayensa kawai iska ya buge su sai ya yi taimama sai ya yi sallarsa shi kenan to shi ne wani ya tara zantuka ya waƙe su yake cewa wa mallam ya ji ma'an wala mutayammama fa'arba'atul aqwali yuhkina mazhaba yusalli wa yaqdi aqsa ma qala maliku wa asbagu yaqdi wal ada'u li ashhaba ya ce duk wanda bai samu ruwa ba wa mallam ya ji ma'an wala mu tayammama wanda bai samu ruwa ba bai samu abin da zai yi taimama ba to fa arba'atul aqwali yuhkina mazhaba an samu zantuka guda hudu a mazhaba an gane shine yusalli wa yaqdi ibn al-qasim ya ce zai yi sallah kuma zai rama aqsu ma qala maliku amma wannan sabana abinda maliku ya faɗa ne shi maliku ya ce ba sallan kuma ba ramuwa a ga zantuka nawa zantuka biyu kenan ko ashabu mala ashabu shi kuma ya ce ya qadi ba zai yi sallan ba an bi shi ba shi sanda ya samu dama ya samu ruwa sai ya abin nan sai ya rama wannan sallah mala ashabu shi kuma ya ce a yayi ta haka nan ba tsalki kuma ba sai ya rama ba ba a bi shi bashin komai ba sallarsa ta yi to da attata'iyu rahimahullah da ya zo shi kuma sai ya waƙi ƙaulin mala alƙabisi yake cewa walil ƙabisi zurrabti yumi li ardihi bi aidin wa wajihin littayammumi matsalaba walil ƙabisi zurrabti yumi li ardihi bi aidin wa wajihin littayammumi matsalaba shi kuma limamu alƙabisi ya ce a'a ya yi taimama ya tara hannu ne ga iska sai ya taimama ya shafi fuskar sai ya shafi hannunsa sai ya sallarsa shi kenan la yi kallifullahu nafsan illa tun da bai da ƙasa bai da ruwan da zai abin nan to shi kenan ba ba gaba ƙasa iska ma zai yi abin nan to wannan su ne in ka tattara su sun baka zantuka guda biyar kenan duk wannan a iya da'irar mazhaba ta malikiya kan mutumin da ya rasa ruwa ya rasa wurin alwala kawai mutumin da aka tsire saman wani abu misali kila saman itaciya ko bishiya da sauransu bai ƙasa bai sama to kuma a mazhaba ba a yadda ka yi taimama da itaciya ba kuma ga lokacin sallah ya yi kuma bai samu wanda zai kwance shi ba bale ya sauko ƙasa sannan ba zai iya kwance kansa ba to shi ne kaga sai ka ɗora masa wannan zantuka na malamai a kansa eh ko kuma wanda ya samu kai ne inda ba ƙasan ba ruwa ya rasa yadda zai yi to amma zancen maliku a mazhaba shi ake fatawa da shi cewa sallan ta faɗi gaba ɗaya eh an gane? yawwa fattakullaha mastata'atu dukkanin wajibi yana da alaka ne da istida'a to shi kuma bai da istida'a abinda aka dora masa yayi sallah tare da tsalki to bai da ikon yin tsalkin ita kuma sallar ba a yin ba tsalki sharadi ne tsalki sharadi ne na sallar to shi kenan sallar ta riga ta abin nan to amma sauran almajiransu suka ce ba haka ba ne saboda su ma malamai ne eh to in kai karatu ba laifi ka saba wa malaminka amma in ba ka da ilimi to ba ka da dalilin da za ka saba wa malaminka muddin ka yadda da tsoron allansa kuma shi yake koya maka karatu eh to haramun ne ka ce za ka saba masa don kai ba ka da ra'ayi muƙallidi haƙi to su ba muƙallade ba ne su ma maluma ne an gane? yashe sa za ka ganin sun sassaɓa masa su ma mujtahiduna ne suna da damar su ma su yi ijtihadi su faɗi abin da suke gani amma kai da baka rawan nan damar to kawai abin da malamin ka ya faɗa alal aini wa ra'asi kawai to ya za ka yi baka da abin da za ka yi go sai in kuka samu littattafai musamman shuruhu na muktasar duka suna kawo wannan saɓani irin su mawahibul jalil na malam alhaɓaɓu to za ku ga yana kawo kuka duba babu da ya magana akan wato sallah kaza ka fi faƙi saubin sallah to haka ana gina wata mas'ala akan wancan al'asulu cewa halil amru bi shay'in ya kasadil ijiza a amla to daga ciki tun da dama ya ce wanda yake gogagge a ilimi na usulul fiƙihi da fiƙihun kansa to yakan gina wasu rassa na ilimi a kanta to daga ciki yanzu mala ya gaya muna ɗaya to ga ta biyu ya ce ka za ka haka fi faƙi da saube mutumin da ya rasa sutura ya rasa abin da zai rufe al'aurarsa kuma ga lokacin sallah ya yi to sallah eh wasu suka ce kawai ya yi sallarsa wa mallam ya ji ma ya suturu bihi a auratahu sallah uriyana wanda lokacin sallah ya kama bai samu abin da zai rufe al'aurarsa ba to ya yi sallarsa a tsirara an gane yawwa sai ya sallarsa a tsirara eh to shi ma wasu sun ka ce daga baya ya sake daga baya ya sake wannan sallah din wasu kuma suka ce a'a ba sai ya shi ma ba sai ya sake ba wa mukhti'ul qiblati hakanan kuma mas'ala ta uku mutumin da ya kuskure ma alƙibla lokacin sallah yayi ya zo yana ta neman ina na alƙibla take ya yi iya ƙoƙarinsa ya yi bincike don ya ga wanda zai masa jagora bai samu ba sai ya hasashe ya kirdado bayan ya yi ijtihadi ya yi hasashen cewa kai zato mafi rinjaye yana ganin nan ne alƙibla sai ya sallah bayan ya gama daga baya sai ta bayyana gare shi ashe ba alƙibla ba ne ila ya kalli yamma ko kudu ko arewa na fatar an gani wasu suka ce sake sun ce ita ma tana kan waccan wasu kuma suka ce a ba sai ya sake ba sallar ta yi to shine ya hazul asla shi ma yana biyan wancan asalin da ya gabata na halil amru bi shay'in ya qatadil ijza a amla eh to shi ma an gina shi akan wancan malaman da suka tafi kan cewa umarnin idan ya aikata shi ya isan masa da suka ce ba sai ya sake ba waɗanda kuma suka ce a'a bai isan masa ba irin su ibn al-qasim suka ce to lallai lallai sai ya sake sallan nan sadda ya samu tabbacin cewa ga inda alƙibla take ko wancan da ya yi sallah ba sutura to daga baya in ya samu sutura lallai ya sake sallar nan saboda waccan sallar da ya yi e ya yi aiki da umarnin shari'a to aikin bai isan masa ba to shi ne dalilin wannan saɓanin shi yasa za ka dinga ganin waɗanda maganganu a littattafan fiƙo kai sun ce a sake sallah wasu ce a ba sai an sake ba to duka yana komawa ne ga waccan ƙa'ida usuliya ko fiƙihiyya an gane? usuliya afon waccan ƙa'ida usuliya cewa umarni da abu in mukallafi ya aikata shi ya isan masa ko bai isan masa ba to wal zance wanda yake na gaskiya anna huqtadal ijza'a mala yace zance wanda yake na gaskiya a wajen almuhaqqiquna daga cikin malaman usulul fiqh suka ce a a aiwatar da wannan umarnin yana hukunta isarwa da wadatarwa a gaba a neman sai rama kenan tun daga kan waccan matsala da aka fara bayani a kanta kenan ka ɗauki zancen malam asubagu da ya ce ya yi sallah ɗin to kaga ba zancen ba zancen ramawa ba zancen ramawa saboda haka nan fahimtar ibn al-qasim tana da rauni fi kulle ha cikin dukkanin waɗannan matsalolin da aka faɗa wa asqatal qada'a kuma aiki da umarnin nan da yayi to ya sare masa da ramuwa ba maganar ramuwa a kansa ba maganar ramuwa an gane yawa to shi yasa da zancen mala alqabisi da shi zancen mala abdurrahman eh, ibn al-qasim to kusan duka su suka fi rauni a mazhaba eh zaka ga maluman mazhaba sun suna raunanar da zantukan nasu eh sun fi shahara maganar shi al-imam malik dama ita ce mu'tamadi ita ake fatawa da ita waccan sai dai malami ya faɗe ta a baben karatu amma ba a fatawa a kai eh an gane? yawwa ba a fatawa a kai wannan shine ƙarshen wannan matsala eh matsala ta gaba tana da tsayi ita ma tana buƙatar darasi nata na kanta nan za mu kwana insha Allahu mun dawo sai mu tashi a kanta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka karɓa muna kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah